رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة دعاء مجلس منا مسلاتين البرهان kamar yadda muka saba don karatun fikihun musulunci wadda muke karanta matanin ashmawi akan mazhabar sadatul malikiya rahmatullahi ta'ala alaihim da littafi wallafar al'allama sheikh abdulbari al'ashmawi rufa'i Allah ta'ala ya masa rahama yau muna alhamis 21 ga watan aljumada al'ula alif da dari hudu da talatin da tara wadda kuma ya zo daidai da takwas ga watan biyu miladiya dubu biyu goma sha takwas za mu tashi a sabon babi babu mufsidati salati babin da ya zo ya magana dangane da abubuwan da suke bata sallah bayan mun san farillai ko rukunai mun san sunnoni mun san mustahabbai daga cikin salloli mun san sharuɗa na sallar abubuwan da take bukatar su kafin a shiga cikinta duka mun san waɗannan to yanzu dole mu san kuma ababen da suke ɓata ta aka hana yin su don katta ɓaci saboda aiki ba zai inganta ba sai ka zo da sharuɗansa sannan kuma sai abubuwan da za su lalata shi sun koru za ka iya zuwa da sharuɗan aiki da duk abin da ake bukata ka zo da farillansa da sunnoninsa da mustahabbansa da dukkan sharuɗa ka zo da su amma kuma sai baka guji abin da zai hana yiwuwar aikin ba kaga duk wannan abin da ka zo da shi din ba za su inganta maka aikin su kadai ba wannan abu guda ɗaya da zai bata shi da baka kiyaye shi ba to sai ya hana aikin inganci shi sa ana gane aiki ya yi kyau ne yayin da aka duba da madubin ilimi waɗannan ma'aunan farillansa rukunansa sharuɗansa sun cika abubuwan da aka hana aka hana yi a cikin aikin ko kuwa ake gudun su samu aikin ba su faru ba to sannan ne sai a yi hukuncin ingancinsa shi sa yana da matuƙar amfani bayan mutum ya san ibada ya san yaya ake yin ta kuma ya san me aka hana yi a cikinta me yake bata ta so da yawa za ka samu malamai idan sun zo da irin wannan ibada to sukan ambaci abubuwan da kuma suke suke bata ta to ita ma sallah tana da abubuwan da suke bata ta shi yasa malam ya kulla babu yace babin da yake magana akan abubuwan da suke bata sallah malam yace wa tafsudu salatu bi dhahiki amdan aw sahwan sallah tana baci da dariya da gangan ko da rafkanwa dariya hawa uku ce akwai dariya murmushi ita ma ana ce mata dariya in kana asalin sunan shi murmushi at-tabassum akwai kuma dariya wacce ta wuce murmushi amma bata ba da amon sauti ba ya yi dariya ba murmushi ba ne dariya ce da ga jikinsa ma ya ɗan jijjiga amma kuma murya bata fito ba wannan dariya ba ta ɓata sallah shi ma murmushi baya ɓata sallah sai dai ita dariya irin wannan wacce ta haura murmushi an ƙiyinta a cikin sallah saboda tana rage darajar sallah akwai alama ta gafala ga mai yin sallar idan irin haka ya zo masa dariya kuma wacce take mai aman sauti wadda ake ce mata kahakaha barkewa da dariya to wannan ijima'in malamai kamar yadda ibn al-munzir ya ambata a cikin littafinsa al-ijma ijma'in malaman musulunci wanda ya irin wannan dariyar sallarsa ta ɓaci kawai abin da kai sabani akai shine alwala ma ta ɓaci ko tana nan malam abu hanif ya ce alwalar ma ta ɓaci eh to to to tunda rashin kirki ne abu ya zai zo yana sallah ya barke da dariya to ya je ya sake alwala ma saboda shigantakar kuma ta yi yawa eh to amma jumhurin malamai suka ce a'a barkewa da dariya baya daga abin da yake warware alwala sallah dai ta ɓace sallah ba ta juran haka Allah ya ce wa komo lillahi qanitin ku tsayi ga Allah kuna masu khushu'i da nutsuwa kuna masu tsam da ranku amma wanda yake barkewa da dariya to bai tsayar da sallah ba haka barkewa da dariya yana bata sallah amma har ya shafi alwala a bai daga cikin abubuwan da suke kare alwala ai mun karanta anan babu barkewa da dariya wala bi ka haka fi salati malam ma ya faɗa a baya da makaranta ba sallah alwala ba ta warwarewa da barkewa da dariya a cikin sallah a wurin ma mun faɗa kuma cewa abin da yasa malam ya faɗi haka saboda ai cikin malama akwai wanda yake ganin barkewa da dariya a cikin sallah yana karya alwala to mazance mai inganci dariya a sallah ba ta karya alwala amma tana ɓata sallar sawa'un wannan dariyar da gangance ko da rafkanwa ce ko da rafkanwa mutum ya tuntsiri da dariya a cikin sallah to ba uzuri sallah sai ta ɓaci kawai iya uzurin da za a yi masa ba za a ce ya yi zunubi ba wanda inda da gangan ne ya san sallar yake ya ɓarke da dariya to yanzu wannan ya wulakanta sallah ya ɓata ta da gangan akwai zunubinsa na ya, ya, keta alfarmar sallah amma shi kuma mai rafkanwa sallah dai ba za ta juri irin wannan rayuwar ba za ta ɓalle amma ba zunubi a kansa sakamakon rafkana yayi me rafkana ya manta sallah yake ya manta sallah yake sai kawai wani tunani ya zo mashi sai dariya kawai sai ta balle ta fi karfinsa to wannan sallar ta ɓaci ita sallar ba za ta jura ba amma zunubi kuma babu sakamakon uzurin da yake da shi na rafkana jama'a an fahimta yawa wa bi sujudi sahwi lil fadilati mala yace da kuma yin sujudar rafkanwa a mustahabbi to wannan mas'ala ce da za mu duba ta ta fiska biyu sujadar rafkanuwa a mustahabbi abu na farko menene hukuncin sujadar rafkanuwa a sallah abu na biyu meye ma mustahabbi a sallah duk wannan mahallin sabani ne ta haka da malam ya ce sujadar rafkanuwa a mustahabbi sujadar rafkanuwa a mustahabbi idan mutum ya bar mustahabbi a sallah sai ya zo ya sujadar rafkanuwa to sujada dai sawa'un ga wadda suke cewa wajibi ne yinta ga wadda suke cewa ba wajibi ne sunna ne kamar yadda shi wannan zamu jingina shi sai mun zo kan wata gaba da malayi magana akai ita sujada girmanta a sallah ai girma ne irin na wani rukuni cikin rukunan sallah haka sujada aiki ne babba wadda in ba ku manta ba mun karanta a halari manta sujada a sallah girmansa ya kai ga sujadar rafkanwa ba ta maye gurbansa sai dai idan za a iya riskan wannan lokaci wannan gurbin a dawo a yi ta in ku ba za a iya riska ba ya riga ya wuce a jefar da raka'ar saboda girman sujada don haka wannan abin kuma da ake cewa mustahabbi a malikiya girmansa bai kai ba girman wannan sujadar to idan mutum ya bar mustahabbi sai ya zo kuma ya yi sujadar rafkanuwa har guda biyu tunda kun san sujudu sahawi sujada biyu ne sai ya zo sujudu sahawi akan wannan mustahabbin da ya bari din to kun ga abin da ya bari ɗin girmansa wato in ka auna shi da sujada guda biyu za ga fifikon da suka yi masa ya yi yawa zai zama yanzu su ɗin yin su a cikin sallah tunda kuma barin mustahabbi ne kun ga in bari ne a yaushe za a yi ta sujadar eh kabli kafin sallama ce to kun ga a cikin sallah ya bar mustahabbi amma da ya zo shi kuma sai ya yi sujida muƙaddar fatiha ya kammala bai ce amin ba wala dallin in ji ya gama ka fatiha sai bai ce amin ba yana sallar sai ya tuna ashe bai ce amin ba da ya yi fatiha kawai da ya zo a ƙarshe sai ya yi sujada guda biyu kafin ya yi sallama kun ga irin lodin da ya yi wa sallar sakamakon wancan abin da ya bari to ce sa malam sai ya ce to sallah ta ɓaci saboda ya jibga mata wani ya ƙara mata wani aiki aikin da ya wuci ya toshe kafar gurbin da ya bari sai dai ya zama kawai lodi ya mata to irin wannan aiki a cikin sallah kuma girmansa ya kai ya ɓata ta idan ya daɗu to amma shi kansa mustahabbi ɗin mahalli ne na saɓani me mustahabbi shi cewa amin ɗin mustahabbi ne shi cewa amin ɗin shi kansa mustahabbi ne kun ga a wajen wasu malamin mustahabbi ne a wajen wasu malaman kuma ya fi mustahabbi kuma idan ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza qultu wala dhalin faqulu amin fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'min al malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi in nace wala dhalin ku ce amin duk wadda amin dinsa ta zo daidai da amin din mala'iku an gafarta masa duk abin da ya gabata na zanubansa ashe amin ba karamin abu bane da haka wasu malamai ba sa yi wa amin kallon irin wannan jigari-jigarin abu su ne wa amin babban kallo ne sunna ce mu'akkada mai ƙarfi wadda aka kwadaitar akan yinta an fahimta da haka in muna malikiya muna malikiya in ba ma malikiya ba ma malikiya amma waɗansu abubuwan idan aka faɗe su a malikiya to in ka tashi buga misalin su sai ka samu a wani wurin wannan misalin ba zai tabbaku ba saboda a wurin wasu in kabar amin din za ka yi sujada yanzu a malikiya in kabar kunuti ba za ka yi sujada ba in kai sujada kuma kenan me sallah ta ɓaci saboda kunuti mustahabbi ne kunutin sallah asubahi da suke mustahabbi ne idan kai masa sujada dan ka bashi ka ɓata sallar da gangan a wajen wasu kuma wannan kunutin ya wuce mustahabbi sunna ce mai ƙarfi mu'akkada idan ka bashi sai ka yi sujada kamar yadda yake a shafi'iyya imamu nawai ma hadda diri Allah ya masa rahama a cikin alminhaju yace as-sahu madhhabuna al-qunutu madhhabuna al-qunutu madhhabuna wa man lam yaqnut sajada lis-sahwi yace kunuti madhabar mu ne duk wanda bai ba ya sujada rafkanwa ga malikiya kuma suka ce ba a sujada rafkanuwa wa mai hukunuti to ashe waɗannan abubuwan su kansu wannan a ce farilla ne wannan sunna ne wannan musahabi ne ya danganta kawai a wace mazhaba sallar kuma ita kadai ce itan ce dai itan ce ita kuma su hukunce hukuncen sun bambanta bisa ga mazhabobi amma ita sallar bata bambanta ba to ya zami to ka gani shi sa irin wannan shine amfanin mutum a ce yana da faffadar fahimta a cikin wannan addinin kuma shine ma'anar saɓani rahama ne yanzu kai a mazhabar malikiya an ce maka wadda ya bar kunuti ba a sujadar rafkanuwa don barin kunuti sannan sai ga wani ya zo ya ce maka shi fa ya rafkana bai yi kunuti ba ya yi ƙabli me hukuncin sallarsa me hukun ka ce masa sallar ka ta ɓaci ka je ka sake sallar asuba saboda ka yi sujada wa mustahabbi to sai ka ɗora shi akan fahimtar wasu malaman su ma musuluncin suke yi su ma musuluncin suke yi kuma a ƙasashen da suke rayuwa akan wannan addinin abin da suke yi kenan su yanzu idan ka je ƙasashen ƙasashen indonesia malaysia thailand za ka same su su duk wanda ya rafkana ya bar kunuti a sallar asubahi zai su da rafkanwa idan kai a nan a azare wadda ya yi sallarsa ta ɓaci su kenan duk wadda ya yi kenan a jiya irga su sallar asuba su ta ɓaci to me ne rahamar da ke cikin saɓanin shine idan mutum ya yi hakan ɗin to idan ya zo yana neman mafita kai kuma saboda Allah ya maka faffadar fahimta addinin ba daskararriyar fahimta ba ba iya ta shimawi bace ba sai ka ce masa to ai akwai waɗanda suke ganin dama ana iya ana sujadar rafkanwa ga barin kunuti don haka sallaka bata ɓaci ba su ma malaman musulunci ne kuma ba a tilasta mana bin wani da barin wani ba duka fahimta ce an fahimta da haka irin wannan matsalolin cewa sallah ta ɓaci da barin kaza to ya danganta da irin hukuncin abu kawai mu muna bukatar mu samu wayewa ne ta ilimin sosai ta kalidanci ne mutum ya takaita a nan wurin ya haddace cewa duk wanda ya sujada rafkanwa wa mustahabbi sallarsa ta ɓaci ya haddace haka ya je ya haddato mustahabban malikiya sallah a malikiya ya dinga kawai bata sallolin mutane saboda abin da ya sani a shimawi wannan takalidanci ne ba daidai bane tun ya samu fahimta faffada ta wannan addinin dukkan Allah ne duk wani malami kuma yayi hidima ne bisa fahimtarsa da dalilai da ya sani dalili kuma yana iya kubucewa wani ya samu wani haka daidai tana iya kubucewa wani ta samu wani ba wanda kullun yake kan daidai wannan sai yake kan kuskure domin daidai ɗaya ce gaskiya ɗaya ce ba ta zama biyu a lokaci ɗaya idan aka ce kullum mu da muke malikiya mu ne akan daidai komai na malikiya shine daidai to kenan fa yanzu idan ka je kasashen shafi'iya duk abin da ya saba malikiya su ne akan kuskure za a kai gandun da abubuwa da yawa na ibada su bai yi ba kenan idan ka je kasashen hambaliya duk guraren da suka saba wa malikiya kenan kuskure ne su kawai suna kan kuskure duk sanda suka saba wa malikiya ko ko in ka je kasashen hanafiya wadda su kan su ne wadda aka fi samun sabani da su wala Allah saboda shine ya rigayi duk sauran malaman shine wadda da farko farko tun da na sha in gaya muku shekarar da ya rasu ne ma aka haifi imamu shafi'i kun ga tsoho ne mana ya daɗe da yin cin zamaninsa don haka wasu abubuwa da yawa na ilimi ba su iso shi ba sai zama fahimtarsa daga baya ta zo ya sau da dama za ka samu ukun auri ɗaya shi kuma daban to idan muka ce kullum abin da imamu abu hanifa ya zama daban shine ba shi da gaskiya shine akan kuskure to zai zama waɗanda suke rayuwa akan mazhabar hanafiya kenan kawai suna bautawa Allah akan kuskure don haka ibadarsu ba ta yi daidai ba tunda ku motsi kaɗan a ce wanda ya kaza sallarsa ta ɓaci motsi kaɗan a ce wanda ya kaza sallarsa ta ɓaci kun ga salolinsu duk kullum suna ɓace kenan ko ba haka ba yawa akwai wani bawan Allah dan uwa cikin cikin cikin cikin abokananmu na karatu nan yana rashe yana karatu yana yawan yi mun tambayoyi saboda su Hanafiya suke yi da haka yana ganin waɗansu abubuwa waɗansu iri ya dinga mun tambaya na ce na ce ka yi abin da ka sani shine fahimtar ka abin da liman ya yi wadda baka isa ka bambanta ka bambanta da liman ba ka bi shi ka bi shi saboda ai ba jahilci yake yi ba abin da yake yi ilimi ne sai ka bi shi tunda kai baka zama mujtahidin da zaka fita daga bin wani ba sannan kuma ba za ka balle daga bin limanci saboda bambancin mazhaba ba wannan shine abin da aka yaƙa da can akwai shekarun da sai da aka zo a masallacin ɗakin Ka'aba yan hanafiya su sallama su sallama sannan yan shafi'iya yan malikiya yan hambaliya kowaɗanne sallarsu suke da limaminsu kuma a ɗakin ka'aba akwai shekarun da aka yi wannan rayuwar aka yaƙi wannan abun da ƙarfi aka yage wa mutane har mutane Allah ya taimaka suka zo suka fahimci cewa musulmai duk a yadda suke ɗaya ne waɗannan fahimta na mazhabobi ba za su raba kan musulmai ba kuma ba za su raba su a wajen ibada ba ba kuma za su raba musu sallah ba in ka bi dan hanafiya ka yi sallah irin tasa cikin abin da ba zai yiwu ba sai irin nasa idan ka bi dan yanzu dan hanafiya a wajensu ba ba ba ba dole bane kowace sura sai an mata karatun fatiha ba dole bane kowace sura ko eh kowace raka'a sai an mata karatun fatiha ba dole bane eh ah to hadisi ma cewa yace la salata liman lam yaqra bi fatiha babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba cewa aka ce babu sallah ga wanda bai fatiha kowace raka'a ba aka ce ga wanda bai karanta fatiha ba kai fatiha sau ɗaya shikenan malam shine irin ire-iren waɗannan sai ya zama sai abin da ba zai yiwu ba ba za ka iya fita daga cikinsa ba to sai ka abin da kuma ya zama ba ma aibu ba ne ba aibu ba ne shi ma da akwai shi a ilimi shi kuma haka yake a mazhabarsa kuma ya yi shi shi kenan ba wani abu yanzu ka bi wanda yake sallama ɗaya a sallah da ya doka sallama ɗaya kai ma ka doka sallama ɗaya me a ciki ba wani abu dama da akwai ta ita ma shi na ganin a mazhabarsa ɗaya ce babu wata sallama sai haka yayi sallama ɗaya to baka cewa uzbillahi dama ashe sallama ɗaya yake kai ma in ka ga dama yi ɗayan akwai ta ai ba a rabu akan irin wannan irin waɗannan fahimtar dan haka yin sujadar rafkanwa ga mustahabbi malam yace yana bata sallah wa bi ta'ammudi ziyadati raka'atin da gangancin ƙarin raka'a aw eh wa bi ta'ammudi ziyadati raka'atin da kuma gangancin ƙarin raka'a aw sajadatin ko sujada aw nahwi dalika fi salati ko kuma makamancin haka a cikin sallah kamar ruku'i ko mutum ya maimaita karatun fatiha da gangan duk abin da aka ce masa rukuni ne cikin rukunan sallah da gangan sai mutum ya maimaita shi to ya bata sallarsa ya bata sallarsa shi yasa a karatunmu na ahalari akwai gurin da malam ya yi maganar wadda ya manta ya sirranta fatiha ko ya bayyana ta sai ya maimaita ta da abin da ya dace sai ya yi ba'adi daidai wannan wurin muka ce ai fatiha rukuni ce kuma yin ta a sirrance ba wai bata yi bane ta yi kawai rage yayi ya rage sunna ne ya rage maimaita ta ya fi ragin da ya yi girma da haka tunda har ya riga da ya gama ta to ba bukatar ya maimaita ta in ya gama ta a sirrance kuma ya kamata ya bayyana ne to ba bukatar ya maimaita ta a bayyane tunda ya karanta ta a sirrancen ai dama ana karanta fatiha a sirrance kawai dan dai ba gurin bane ne da haka ya yi fatiha kawai ragin bayyanawa ya yi sai ya sujada kabli ya fi sauƙi akan ya maimaita ta in ya maimaita ta ya zo da abu mai girma saboda maimaita rukuni ne ɗaya yake da mutum ya yi ruku'u ya ɗago ya sake yin wani ruku'un ya ɗago ɗaya yake da mutum ya sujada uku ko hudu yana sane da haka idan mutum ya ƙara raka'a ko ya ƙara rukuni dan nan da malam ya ce sujada ko makamancinta yana nufin ko duk wani abin da za a ce masa rukuni a sallah sai ya ƙara shi yana sane amdan da gangan to sallar shi ta ɓaci saboda girman abin da ya ƙara ya zama wasa kenan da sallah wa bil akli wa shurbi sallah tana ɓaci da ci da sha ba a ci a sallah cin abinci ko sha wannan da ijma'i malamai duk wanda ya ci ko ya sha a cikin salas salas ta baci wa bil kalami amdan da kuma yin magana da gangan illa li islahi salati sai dai indan gyaran sallah fatabtulu bi kasirihi duna yasirihi indan gyaran sallah ne sai ta ɓaci da mai yawansa amma banda ɗan kaɗan ɗinsa na magana asali a sallah da can ana magana da can ana sallah ana magana to sai lokacin da Allah ta'ala ya saukar da aya wa qumu lillahi qanitina hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin Allah ta'ala ya ce ku kiyaye salloli da kuma sallah ta tsakiya ita ce sallar la'asar kamar da zo a hadisi wa qumu lillahi qanitin sannan ku tsayu kuna masu natsuwa ga Allah madaukakin sarki to daga sanda aka saukar da wannan aya annabi alaihi salatu wassalam sai ya dakatar da yin magana a cikin sallah eh da kana cikin sallah kai aika ka shiga sallah dan aika ya dawo kana iya ce masa ina sakon na canji na eh to amma sai aka hana wani cikin sahabbai bai san an hana ba ya shigo masallaci da ya shigo masallaci ya shiga sahu sai ya yi ashawa sai ce alhamdulillah sai ya shiru ba wadda ya kula shi sai ce ba mai ce mu yarhamukallah sai wannan sai sai- sai ya mangare shi da kafada sai wanda ya ce e ana kokarin hana shi wannan mag- surutan shi kuma yana ta mamaki me ya hakan din e me ya kuke hararana sai ya zama shi kadai da ya ta surutansa an idar da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya waiwayo ya ce wane ne yake mana magana a cikin sallah sai ya ce ya ma'aikin Allah ni ne ya nuna kansa sai ce to wannan sallar yanzu maganar mutane ba ta inganta a cikin sallah bai kamata mutum ya sa maganarsa a cikin sallah yanzu wannan sallar innama hiya tasbihu wa takbiru wa qira'atul qur'ani tasbihi ne da kuma kabbara da karatun alkur'ani ta haka zikiri ce sallah zalla yanzu babu kar wani ya shigo da zancensa a cikin sallah to daga nan sahabbai duka kowa ya koya idan an tsayu ga sallah ba a yin magana sai yin magana a cikin sallah ya zam daga cikin abubuwan da suke bata sallah to ita wannan magana a cikin sallah ta kasu kashe biyu akwai magana don gyaran sallah akwai magana wacce ba ta gyaran sallah ba magana da ba ta gyaran sallah ba ko dai zama da gangan aka yi ta inda ganganci ko tana da yawa ko kaɗan ce sallah ta ɓaci ko da mutum ya tuna wani abu a cikin sallah ce au ko in ya ce au ya tuna wani abu kenan to da- idan idan yana sane sallah yake ya faɗi haka ya ɓata sallarsa amma idan rafkanuwa ne kuma maganar ta zama kaɗan to sai a yi ba'adi mun karanta wannan ahalari ma gwargwadon ya ce au ashe sallah yake sai ya tuna ashe sallah yake to wannan sai ya yi ba'adi ba zai ɓata sallarsa ba to wancan limamin da muka yi labarinsa wancan satin fa wanda ya ce Allah ya sauwaƙe ana jira ya sallama masallaci ya yi tsit ana jira ya ce assalamu alaikum sai aka ji ya ce Allah ya sauwaƙe amin irin wannan ita ma ba magana ce mai tsawo ba za a yi masa uzuri sai ya sallamarsa sai ba'adi domin da alama rafkanuwa ce Eh, wannan kana ji ka san kawai mas- rafkanuwa ce rafkana ya kawai ya yi wannan abu don haka a maganar da mutum zai yi wacce ba ta gyaran sallah ba idan da rafkanuwa ce to ɗan kaɗan ɗinta baya ɓata sallah da yawanta in rafkanuwa ce ma yana ɓata sallah idan kuma ba rafkanuwa ba ce da gangan ne ya yi ta ita kuma da kaɗan ɗinta da yawanta yana ɓata sallah sai sashe na biyu maganar gyaran sallah wadda malam ma ya ambata illa li islahi salati sai maganar da mutum ya yi don gyaran sallah wa tabtulu bi kathirihi duna yasirihi sai sallar ta ɓaci da yawaitan maganar banda idan ta zama kaɗan to itan ma kaɗan ɗin ta zama wacce ake bukata banda wacce ba ba a bukata don kun san magana don gyaran sallah akwai iya wacce ake bukata annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah azhar yayi raka'a biyu da yayi raka'a biyu sai yayi sallama sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da yayi sallama sai ya tashi da gaggawa sai ya fita daga masallaci sai wani bawan Allah ana masa laƙabi da zuliya daini sai ya bi bayan annabi alaihi salatu wassalam sai ce masa ya ma'aikin Allah sallan nan an rage mana ne ko ka manta ne sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce ko ɗaya wato ba a rage sallah ba ko ban manta ba to kun ga wannan magana da suka yi duliyadaini ya faɗi ya faɗi abin da ya kamata ya faɗa an rage mana ne ko ka manta ne shine iya abin da dama kamata faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam ce masa ko ɗaya amma annabi alaihi salatu wassalam sai ya biyo shi masallaci sai ya ce shin duliyadaini da gaske yake mun rage sallah sai suka ce eh da gaske yake da haka sai ya juya nan za mu ce ya koma zaune kenan ya tashi saboda tashi daga zaman yana cikin sallah da haka ya koma zaune sai ya tashi sai aka ci gaba da sallah aka cika to raka'a biyu maganar da aka yi ba ta sa sallar ta ɓaci ba saboda magana ce don gyaran sallah shi da a ce liman zai yi makamancin wannan ya yi raka'a uku aka yi masa subhanallah bai kula ba har ya yi sallama kuma sauran raka'a ɗaya to babu laifi wani mamu ya ce raka'a uku muka yi fa shi kuma babu laifi liman ya ce jama'a haka ne uku muka yi ba laifi jama'a su ce uku muka yi sai a tashi kuma a cikato amma kar ta yi tsawo maganar shi mai yi wa liman magana raka uku muka yi baya cewa ma liman amma fa gaskiya wannan sallar taka fa raka uku fa kai a cikin sallar nan fa tun kaga wannan magana ta yi tsawo da yawa ba shine abin da ake bukata ya faɗa ba ya yi ta yin hashau kaga a zo a ta sawa a ta zo a ta saka ina ganin wannan sallar duk ba ba a bukata wa abubuwan to idan ta tsawaita ko aka shiga jayayya masallacin ma ya rabe biyu aka yi ta jayayya to kaga anan kam sallah za ta bace shine abin da malam yake nufi da fataqtulu bi kasirihi duna yasiri akwai kuma mahallin da ba a bukatar magana ne kwata-kwata ba bukatar magana yanzu idan liman ya manta zaman tahiya a raka'a ta biyu bai yi ba sai ya miƙe tasbihi kawai za a yi subhanallah ba wanda aka ce masa magana in an ce subhanallahi bai dawo ba ya miƙe to kar wani kuma ya ce ta biyu ce fa ta biyu ce fa ba abu mai cewa wannan kawai subhanallah idan bai dawo ba ya ci gaba shikenan a bishi haka karatu ya nuna ba mahallin yin magana ba ne kenan za mu fahimci magana a ciki maganar da ake nufi ta gyaran sallah magana ce da misalin ta ma yana bayyana ne idan liman ya sallama a adadin da domin ko ya zarce adadi malamai ba su ce a yi magana ba da zai raka'a hudu sai ya miƙe ta biyar to abinda malamai suka ce wadda duk yake da yaƙinin ta biyar ce kar ya tashi ya zauna wadda yake shakka ya bi shi wadda yake shakka ya bi shi wadda yake da yaƙini ya zauna ba cewa aka ce a ce masa ta biyar ba ce kenan misalin asali ma ya tabayyan wa ya jaliyan idan sallama al'imamu في أقل من ركعات المطلوبة من الركعات المطلوبة idan liman ya yi sallama a ƙasa da raka'o'in da ake bukata to bayan sallaman nan ita ce maganar da ake magana a kanta cewa idan aka yi ta don gyaran sallah ba za ta bata sallah ba amma in a cikin sallah ne za ka ga ba wani mahalli da malamai suka buɗe ƙofar cewa a yi magana in ya wuce magana ta tasbihi subhanallah shi kuma zikiri ne cikin azkar ko kuma aiki irin na mata a tasfiq su yi tafi shi ma wannan kaga aiki ne na tafi wadda in haka kawai ne mutum ya yi shi kaga ya yi galauci a cikin sallah amma idan sun yi shi ne don su tashi liman to babu laifi ba sa su kuma mata ba sa cewa subhanallah da kaga wata ta gaya wa liman ta subhanallah nata kaga sai ya zama sai a zo a samu wata kalkala a ciki yawwa to ballantana ma a ce a cikin sallah wai liman ya yi fatiha wai surar da yake so ya karanta ya manta wai ya tambaya to kaga wannan kan ai ba daidai bane ba ai idan mutum ya kasa tuna wata sura da zai karanta ma kwata-kwata a sallah ya yi fatiha to ya ruku mana me dole sai ya tuno sura wai wani liman ya yi fatiha wai yana so ya karanta wata sura sai ya kira sunan wani a baya kola ya ce imam ya ce menene sunan yaro na gidansu abin fataye ya ce masa mudan siru ya ce aha ya yi wal mudan siru kun fa an siru wai yana so ya karanta ya yi wal mudassir kaga shi ne yake tambayin sunan wani yaro wai mudan siru da wannan sunan zai tuno karatun da zai yi kaga kaga wannan labarin duk da cewa raha ce kawai labari ne ake yi mun kawo shi don ya zama misali daga cikin irin abubuwan da inda gaske ne to ba daidai ba ne sallah ba ta bukatar su don ka manta sura ka tuna da sunan da sunan abinan da sunan wani ka tambaya ba a bukatan haka Allahu alam wa bin nafi amdan sallah tana ɓaci da furi da gangan furi an ce furi shine mutum ya fidda iska ta baki ba haka wannan matsala ce da malamai suka yi sabani a kanta kuma akwai hadisi ma ingantacce na abdullahi dan amur dan as wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi furi a cikin sallarsa a cikin sujada ta ƙarshe a sallar kusufi yana sujada sai aka ji shi yana uf wato alif da fa'un na uf ya ka ji shi na uf a sujadarsa ta ƙarshe wadda wannan hadisin da yawa daga cikin malamai suka yi hujja da shi akan cewa huri a cikin sallah baya ɓata sallah baya ɓata sallah ba kamar yadda shi malam ɗin ya faɗa ba tunda akwai hadisi wa bil hadasi malam ya ce kuma sallah tana ɓaci da hadasi yin hadasi yin hadasi shine kamar mai in yana sallah tusa ta fita masa ko ya fitsari da duk sauran abin da ake cewa hadasi mun ya baya wa zikril fa'itati da tuna sallar da ta wuce sallar da ta kubuce wata sallah ta kubuce shi bai yi ba yana cikin sallah wannan amma da sharadi da sharadin idan ƙasa da salloli biyar ne idan ƙasa da salloli biyar ne saboda malamai su ne su ya nuna musu cewa idan salloli ba su haura guda biyar ba wajibi a jera su idan kuma suka haura biyar to to to to to dancan wajibcin jerawa ya faɗi da ce mutum zai tuna ishasshe shekaran jiya yanzu ya yi sallah biyar tsakaninsu ishe shekaran jiya ya yi biyar har kusan har gudan goma kusan goma ko to sai ya tuna ta yanzu to iya ishar kawai zai amma inda a ce yanzu zai tuna asubar yau bai yi ta ba to in yayi asubar sai yayi azhar din yau sai ya sake la'asar sai ya sake magariba saboda abin da ke tsakani tsakanin sallar da ta kubuce shin zuwa lokacin da yake cikin bai kai salloli biyar ba don haka gini akan wancan ilimin yanzu abin da malam ya faɗa cewa cina kubucacciyar sallah yana ɓata sallah sai mu ce da wancan sharaɗin idan tsakanin sallar da mutum yake ɗin da kubucacciyar bai kai salloli biyar ba amma idan mutum yanzu haka yana sallar magaribar yau din nan sai ya tuna bai yi ishar shekaran jiya ba to ba zai katse magaribar nan ba zai yi ta saboda ba sharaɗi ba ne yanzu sai ya jero yana idar da wannan magaribar kuma sai ya rama waccar ishar ita kaɗanta jama'a an fahimta sannan abu na biyu zikrul fa'ita misalin mutum yana sallar la'asar sai ya tuna bai yi azahar ba to yanzu alfa'ita ita ce azhar ta kubuce masa bai yi ta ba alhadira wacce yake ciki ita ce ta la'asar to wannan sallar ta ɓaci a la'asar amma ba ta ɓaci a sallah ba jama'a an fahimta ta ɓaci a la'asar amma ba ta ɓaci a sallah ba mai yiwa an fahimci bambancin saboda sallah ce wacce ya yi ta da cikakken tsarki yake yin ta cikin cikakken tsarki kuma ya mata kabbarar harama kuma da niyyarsa ta sallah ya zo da dukkan abin da ake bukata a cikinta kuma bai aiwatar da wani abin da zai bata ta ba kila wani abu ba zai bata ta ba sai dai al'asar ba za ta yi masa ba amma tana nan sallah ce sai yi ta nafila me kuwa ya fita daga cikinta ta wargaje wadda karatun nan haka yake nunawa kenan idan kana cikin yin la'asar sai ka tuna baka yi azahar ba kenan sai dai ka fita a sallar gaba daya la tubtilu a'malakum ku ba ta ayyukanku da gangan ka bar sallah a sai ta koma sunna sai ta koma nafila saboda ai ya halatta babbar niyya karamar niyya ta shiga cikin babbar niyya ya halatta babbar niyya ta dawo karamar niyya a cikin aiki sai dai ba a niyyar ba a babban niyya a cikin aiki ba a kuma tashi daga karamar niyya zuwa babban niyya a cikin aiki ba a canza kuma babban niyya zuwa babbar niyya a cikin aiki yawa wai da a ce mutum yana sallar da a ce mutum yana sallar al'asar din sai ya tuna bai yi azhar ba yanzu niyyarsa ta la'asar babban niyya ce amma niyyar nafila karamar niyya ce to yanzu zai iya mayar da babbar niyyarsa ta koma karamar niyya a cikin aikin wannan rangwame ne na shari'a saboda asali niyya shine a fara ta da kafin aiki ta rigayi aiki to amma rangwamen shari'a yanzu sai ya sai ya mayar ta nafila sai ya mayar ta nafila idan ya mayar ta nafila sai ya yi ta ya sallame ta idan ya sallame ta sai ya tashi sai ya azahar ɗansa in ya azahar ɗansa sai kuma ya sake la'asar waccar wadda yin ta zama nafila amma ba hali ya canza ƙaramin niyya zuwa babban niyya ya yi kabbara zai yi sallan nafila misali a ce ya zo masallaci sallar la'asar sai ya kabbara zai yi nafila kafin a tada sallah ya yi raka ɗaya ta nafilan nan sai ya tuna au ashe fa bai yi azahar ba to ba hali ya canza wannan niyyar ta nafilar ta koma azahar tunda ba a yi ta ɗauko daga farko ba girman niyyar ta wuce a fare ta a cikin aiki sai dai ya ƙarasa ta a nafilar ta sannan ya yi azahar ɗinsa da ya tuna hakan nan ba a canza babbar niyya zuwa babbar niyya misalin la'asar ɗin da yake ɗin sai ya tuna bai yi azahar ba sai ya juya niyyar a cikin sallar ta koma azahar a ba zai yi haka ba saboda girman aikin ya wuce a yi masa canjin duti a cikin aikin na niyya a cikin aikin aikin hajji da umra ne kawai suke karɓan wannan aikin hajji da umra suna karɓa su annabi sallama ya shar'anta wanda ya ɗauki niyyar hajji zai iya mai shi umra a cikin aikin wadai da umara zai iya maye shi hajji a cikin aikin amma in ba haka ba manyan niyoyi ba sa haduwa ba sa abinan ba sa wakiltan juna ba sa sanjan juna da fatan an fahimta da haka nan malam ya ce tuna sallah kubutacciyar sallah yana mai yana bata sallah amma muka ce a matsayinta na sallar farilla ba a matsayinta na sallar nafila ba a matsayin na sallar nafila kuma sai ya me sai ya sai ya cika tata ai ya tabbata a hadisi a waɗansu bayan Allah sun zo sun zo masallaci annabi sallama ya yi sallah ya idar sai ya gansu su biyu a ƙarshen masallaci suna zaune sai ya ce me ya hana ku yin sallah tare da mu sai suka ce mun yi a gida ya ce ko kun yi a gida kuka zo kuka samu muna sallah sai ku yi sallah tare da mu sai ku sanya taku ta gidan nafila kaga bayan an yi ta ma ana mai ta nafila ba a cikin ta ba ma bayan an yi ta ma ana mai ta nafila balle a ce a cikin ba a ma gama yin ta ba a cikin ta wa bil qayyin ta'ammadahu sannan sallah tana baci da amai idan yayi shi da gangan a cikin sallah yasa ya tsaya kwakulo amai a cikin sallah wa bi ziyadati arba'i raka'atin sahawan fi ruba'iyyati da ƙarin raka'a hudu da rafkanwa a cikin ruba'iyya ai idan da gangan ne ma ya zama zunubi sallah mutum raka'a azhar ya mata raka'a takwas ai kaga yazo da katuwar bid'a amma in rafkanuwa ce to wace irin rafkanuwa ce mutum wani irin dimuwa ya shiga zai raka zai raka a takwas azhar ba ba maye yake yi ba wa thulathiya da kuma sallah mai kwar uku ita ma mutum yayi ƙarin raka'a hudu ko yayi ƙarin raka'a uku daidai da ita shi yasa waɗansu kawai in sun zo wannan gabar sai su ce ƙarawa sallah gwargwadonta yana ɓata sallah wa bi ziyarati raka'atayn fi suna'iyyati da ƙarin raka'a biyu a mai kwar biyu kamar sallah asuba ya ninka ta wannan fa da rafkanwa kenan sallah ta ɓaci wa bi sujudil masbuqi ma'al imam lis-sahwi qabliyan aw ba'diyan in lam yudrik ma'ahu raka'atan to wannan kuma kun ga wata gaba ce mai mai dan hatsari kaɗan. kuma hatsarinta shine galibin ma'anan masbukai ne eh kwarai me masbuki shine da aka tsere masa ana yawan tsere ana ana tsere mana a salloli ai ana tsere mana a salloli mu zo mu an yi raka'a daya ko an yi biyu ko kuma an yi uku saura daya ma ai sallama shine masbuki da ka samu da yawa yana samun mu to masbuki yana da waɗansu hukunce hukunce masu hatsari daga cikinsu wannan wa bi sujudi sahawi wa bi sujudi masbuqi ma'al imami da yin sujjadar masabuki tare da liman lissahawi sujjadar rafkan wafa mala ya faɗi haka ne don ya bambance maka ba kowace sujjada ba sujjadar rafkanwa qabliyan aw ba'diyan ko ta qabli ko ta ba'di illam yudrik ma'ahu raka'atan idan bai riski ko da raka'a ɗaya tare da liman ba in bai samu ko da raka'a ɗaya tare da liman ba to baya bin liman kabli ko ba'di abin nufi a nan da a ce mutum zai shigo masallaci ya samu an ɗaga daga raka'a ta hudu sallace mai raka'a hudu an ɗago daga ruku'un raka'a ta hudu abin da ya rage sujada biyu da zaman tahiya da sallama sai ya jona aka yi sujada biyu da shi aka yi zaman tahiya da shi ashe a cikin sallan nan liman ya rage wani aiki da sai ya yi sujada kabli yanzu me zai faru liman zai tafi kabli mamu ma za su tafi kabli tunda a ƙa'ida mamu yana sujada kabli ne tare da liman ba'adi kuma ba tare da liman ba ba'adi shi ma sai yayi tasa sallamar sannan yayi ta amma kabli tare zai da liman to yanzu shi wannan ba mamu ne shi wannan masubuki ne masubuki ne masubukin kuma ma wanda ya rasa wanda ya rasa wanda bai samu ko raka'a ɗaya ba kun san muka ce wanda ya san raka'a ɗaya ba shine abin da muke neman faɗa ba wanda bai samu ko raka'a ɗaya ba to yanzu wannan mutumin idan liman ya tafi kabli da shi da mamu gaba ɗaya za su bar shi a zaune ba zai yi ba kima an fahimta to yadda hatsarin yake shine ni tun da nake ban taɓa ganin haka a masallaci ba ni dai kam a 'yan ƙananan shekaruna ban taɓa zuwa masallaci aka yi sallah aka yi ƙabli sai na tsinkayi wani yana zaune bai yi ba ce a to mai yiwa kullum kana sahun gaba ni din ai da yawa ina baya amma in ga wani bai yi ba yana zaune shi saboda bai samu ko raka ɗaya ba aka ƙabli bai yi ba da ka samu da dama ba a san hukuncin ba to hakan nan ba zai yi ba'adi ba kaddara cewa ƙari liman yayi wannan mutumin baya nan aka zo aka yi sallama da aka yi sallama kam ina shi zai miƙe da ya miƙe liman zai yi ba'adinsa da shi da sauran mamu to wannan bawan Allah da ya tashi raka'a nawa zai kawo hudu cur ba rage to idan ya zo ya yi sallama ba abin da ya haɗa shi da ba'adi eh ka koma baya ya bai samu komai ba ai na ɗauko misali na ɗauko misali na tun daga ɗagowa daga ruku'u kaga daga bakin boda na ɗago misali na da haka yanzu da haka yanzu na ƙare maka na ƙare maka in sujada ɗaya ya samu in zaman tahiya ya samu nika na ɗauko maka ma tun daga ɗagowa daga ruku'u da haka sauran ya rage naka wani lokacin kun riga kun girma yanzu a babin ilimi ba za mu dinga bi muna daki daki da akwai abin da an faɗe shi kawai yanzu kwakwalo ka za ta saurara maka sauran an fahimta yawa don haka yanzu wannan mutumin ba zai yi kabli ba zai yi ba'adi ba wai jama'a me yasa saboda bai samu sallah ba bai samu sallah ba kawai dai an masa rangwai ba sai ya ikama ba amma bai samu sallah ba shi yasa wanda ran juma'a ya zo shi an ɗago daga ruku'un raka'a ta biyu hudu zai yi bai samu sallah ba tunda da a ce an yi rafkanuwa a cikin sallar ma banda shi bata shafe shi ba saboda tsabar bai samu ba kenan haka ne in ko ya samu raka'a ɗaya to ya samu sallah in ya samu sallah ya samu juma'a dan haka ɗaya zai cika to in bai san raka'a ko ɗaya ba dan an yi sujada biyu da shi an yi zaman tahiyya da shi an yi sallama da shi ya tashi ya kawo hudu masu kyau saboda bai samu sallah ba rashin samun sallan nan shine yasa ba zai yanzu ku kaddara da aka rage da aka samu rage a cikin sallah sai limamin ya yi ƙabli sai wannan mutumin sai shi ma ya ƙabli da ya tashi sai ya raka'a hudunsa gaba ɗaya muƙaddara a sallar da aka yi mata ƙablin limamin ya bar zaman tahiya na farko ne da aka zo ƙarshe sai su jada ƙabli yanzu da aka da wannan ya tashi zai yi sallolin ya zo ya yi raka'a biyu ya zauna ya zaman tahiya ya yi ta ko bai yi ta ba ya tashi ya kawo raka'a biyu zaman tahiya ya sallama shi me ya bari yanzu wacce kablin da ya yi tare da liman me matsayinta barna barna don haka ba abin da ya hada masubukin da bai samu raka'a ko ɗaya ba da yin sujada tare da liman ko kabli ko ba'adi Allah ya sa an fahimta mala ya ce wa bitarki sujudil qabliyi in kana an naqsi salati sunanin wa tala sallah tana ɓaci da barin sujada qabli in kana an naqsi salati sunanin idan gabarin sunna uku ne wa tala kuma ya tsawaita a nan har yanzu maganan mu tana nan kan cewa sha'anin farillan nan da sunnonin nan da mustahabban nan ya danganta daga mazhaba zuwa mazhaba sallan nan da ita ɗaya ce da haka ilimi shine zai taimake ka wajen ka sama wa kanka mafita yanzu idan ka ce sunna uku in ka taro sunna uku a malikiya idan ka je wata mazhaba za ka samu dukkan su farillai ne to amma sunnoni da mala yake nufi anan shine sunnonin malikiya da a ce mutum zai bar zaman tahiya sai kuma ya sai kuma ya, ya, sirranta a wajen bayyanawa kaga ya rage sunna uku zaman tahiya ya bar zaman tahiya ya bar tahiyar kanta sannan kuma ya kamata ya bayyana karatu kuma sai sai ya sirranta kaga ya bar abu uku to irin wannan malam yake nufi ko mutum ya zo zai yi ruku'u ya ce sami Allahu liman hamidahu zai dago ya ce Allahu akbar sannan kuma sai ya sake barin wata kabbarar a wani mahalli a cikin sallar kafin ya batta kun ga ya bar sunna uku to mala yace idan abin da mutum ya bari ya kai sunna uku sai ya ce wa tsala kuma abin sai ya tsawaita batala salatu sallarsa ta ɓaci to a daidai wannan gabar ne nake cewa za mu yi magana akan ita kanta sujadar rafkanuwar me hukuncinta ita kanta sujadar rafkanuwa malamai sun yi saɓani akan hukuncinta yayin da waɗansu suke ganin wajibi ce wajibi ce don haka wadda yake ganin wajibi ce to zai ce idan ba a yi ta ba sallah ta ɓaci musamman ta ƙabli idan ba a yi ta ba ta ƙabli sallah ta ɓaci ta ba'adi kuma ita tana iya juran tsawon lokaci ta haka duk sanda mutum ya tuna ta sai ya yi ta amma idan ƙabli ce tunda ya kamata yi ta kafin sallama ne wajibi ne yi ta kafin sallama kuma bai yi ba to sallarsa tana ɓaci da barinta waɗansu kuma suna ganin a a sujadar rafkanuwa sunna ce sunna ce na ga wadda suke ganin sunna ce ba sa ganin ɓacin sallah ga wadda ya batta ba sa ganin ɓacin sallah sai dai zama nakasa ce ya kamata a ce ta toshe masa kafar wato ta'adin da ya yi barakar da ya samu a sallah bai toshe barakar ba ya batta a haka don haka sallarsa ta tafi da ɓaɓurka an san ɓaɓurka ko sallarsa ta tafi da ɓaɓurka kun za akwai bambanci zakar ɓaɓurka da wushiriya wushiriya rami ne na yabo amma ɓaɓurka rami ne na kushe da haka ta tafi da ɓaɓurka sallarsa to a malikiya sun tafi akan cewa sujadar rafkanuwa sunna ne sunna ce mai ƙarfi to amma tare da haka suna ganin ƙabli idan ta tsawaita to sallar ta ɓaci amma sakamakon ba su ɗauke ta wajibi ba shi yasa ba su ce da zaran an yi sallama ba a yi ta ta ɓaci kun ga wanda ya ɗauka wajibi da an yi sallama ba a yi ba ta ɓaci amma su da ba su ɗauka wajibi ba sai suka ce idan ya tsawaita bayan sallamar sai dai abin da muke cewa irin wannan gabar shine ita fa wannan sujada qabli da ba'adin gaba ɗaya ma malamai sun yi saɓani a kansu yaushe ne za a yi kabli yaushe ne za a yi ba'adi kuma shin akwai kabli akwai ba'adi ma yayin da waɗansu suke ganin duk sujadar ma kabli ne ba wata sujada ba'adi yayin da wasu suke ganin cewa duk ma ba'adi ce ba wata kabli yayin da wasu suke ganin duk yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada irin wannan rafkanwa idan ta samu mutum to irin sujadar da annabi ya yi ita zai yi a wajen sauran rafkanuwa kuma tunda annabi sallama an samu ya sujadar rafkanuwa guda biyar ne kacal a tarihin sallarsa to duk rafkanuwa da ta fita daga wannan nau'in guda biyar din to sai mutum ya yi kabli kawai haka yake a hambaliya malikiya kuma suka tafi akan cewa a'a su idan an yi ragi ne kabli idan aka yi daɗe kuma ba'adi yayin da ahalari da muka zo muka yi bayani akan wannan matsalar muka ce muna tare da malikiya nasu ya fi kusa da abin da ya faru a hadisai saboda rafkanuwar da annabi salama ya yi guda biyar gaba ɗaya guda hudu in ka dube su za ka samu kabli ne a ragi ba a ƙari sannan kuma ya fi kama da gyaran sallar saboda ita kabli in an rage wani abu ne a sallar sai a yi kabli tun a cikin sallar ba a fita ba a yi gyaran ita kuma ba'adi in an yi wa sallar ƙari ne ya kyautu a ce sai an fita daga sallar a yi gyaran saboda in aka yi a cikin sallar an sake mata ƙari kuma to tun a halari mun yi wannan bayanin da haka nan da mala yake cewa wadda ya bar kabli ya tsawaita sallar shi ta ɓaci za mu ce a'a tunda akwai wadda ma suke ganin duk sujada ma kabli ce kuma barinta baya ɓata sallah duk sanda mutum ya tuna matukar mantuwa ce ko rafkanwa an mashi afuwa kawai sai ya yi ta da haka kaga ba zancen a ce sallar mutum ta ɓaci dan bai yi ta ba sanda duk ya tuna ta kawai zai yi ta ko mu ce kai wasu ma suna ganin ba adi ce duk sujada ma duk ko ma meye mutum yayi ba adi ne kawai zai yi har ma in ragin yayi ba adi zai yi to kaga idan kamar yadda yake a wajen Abu Hanifa kuma su a Malikiya din sun tafi akan cewa in dai ba'adi ce ko bayan shekara ce za a iya yin ta to idan Abu Hanifa yana ganin duk sujada ba'adi ce Malikiya suna ganin ba'adi kuma ko bayan shekara za a yi ta to kaga yanzu wadda ya yake da kabli a kansa sai bai yi ta ba har ya sallame har ya tsawaita sai ya mana tambaya akwai kabli a kaina shekaran jiya na rafkana ban yi ta ba sai yanzu nake tunawa kaka zan yi sai a ce masa eh to yanzu ai abin da za ka yi shine yanzu da ka tuna sai ka yi ta a to ai mai ashimawu ya ce in ya tsawaita ta ɓaci sai mu ce eh amma kuma ya ce idan ba a dice ko ta shekara za a iya yi wani kuma ya ce duk masu jada ba a dice ba kabli don haka mun ɗora ka akan fatawar wani ta cewa duk ba a dice mun ɗora ka akan fatawar malikiya cewa ko bayan shekara za a iya yin ta Allahu alam abinda muka daidai Allah ba mu ladan sa kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan yace ga tambaya ni ne mijina ya haɗu da jarrabawa to tace kenan sai na ce ya je gurin mahaifiyarsa ta yi masa addu'a ya je wajenta ya gaya mata idan akwai laifin da ya mata ta yafe masa sai ta ce akwai guda ɗaya sai dai ya aske gemunsa na sunna to malan ka warware mana malan ya za a yi to bai mata laifin komai ba kenan yanzu dai wannan ya nuna ba shi da laifi ko ɗaya kenan a wajen yatuma. saura ya warware rikicinsa da ita ya kulla da Allah eh saboda shi gemu da kuke cewa sunna sunna dinnan su mutanenmu idan an ce sunna fa wata fahimta suke wa sunna ina yawan faɗan haka idan aka ce mutane sunna kun ga yadda muke karatun ashimawin nan an ce sunnonin sunnonin alwala sunnonin sallah to wannan fahimtar mutane suke ɗorawa duk wata sunna an ce mata sunna saboda ba su fahimci me ake nufi da sunna a matakan ilimi daban-daban ba wata sunnar farilla ce ba an ce mata sunna don ita kishiyar farilla ba ne an ce mata sunna saboda shirya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa aka ce mata sunna ba wai don ita kasa da farilla take ba ba haka ake nufi ba a wani wurin ta haka shi irin wannan sha'anin gemu farilla ne dole ne musulmi ya ajiye gemu sai inda larura wacce shari'a za ta iya karɓa haka ba daidai ba ne wani ya ba da umarni ko mahaifi ko mahaifiya ko mata ko budurwa ko bazawara wani malami yana yana yana yana yana karantar da mu wata rana yana mana misalin larura ya ce ya kamata mutane su rika sanin larura wani sai kaga ya dandatse gemunsa in ka ce masa menene sai ce ya akhi wallahi darura darura la ya akhi ce darura kaif ce azza ma tuhibbu liha kagan sai ce larura ne in ka ce ya zai ce wai matarsa ce ba ta son gemu kaga wannan ba larura ba ce don haka ka ba ta haƙuri wannan ya ce idan mutum idan mutum zaman tahiya ya samu amma liman ya yi ragin raka'a ɗaya idan liman ya miƙe to kai da baka samu ko raka'a ɗaya yaya za ka yi ban gane baka samu ba gashi ka samu ko ba haka ba yawwa raka'ar da aka ce ba za ta yi maka amfani ba idan ta ƙari ce idan liman daɗawa ya yi ya ƙare raka'arsa hudu ya tashi ta biyar to kai ba za ta yi maka amfani ba amma in dai ragewa ya yi ka zo ka sai ka samu au ashe kai ka ɗauka zaman tahiya ka samu na ƙarshe sai ka samu ana masa tasbihi subhanallah subhanallah ko har ya salama ma aka ce liman mun rage ɗaya ba sai ya tashi ya kawo ɗayar shikenan ka samu ɗaya kenan ai eh ka samu ɗaya tunda da ya ɗaya ne ina suka zama hudu kai kuma ka samu ɗaya kayi sa'a kenan ba wani abu a ciki na'am alaikum salam Hmm. yace dangane da sha'anin mazhabobin nan kaman a malikiya wani abu kuskure ne amma a shafi'iya ba kuskure bane kenan wannan zai iya zama wata mafaka kan cewa kenan ba wani abu kuskure ma a sallah amsa shine a'a wannan ilimin ba wai amfaninsa shine mutum ya dinga abin da ya ga dama ba a'a ai dole akwai abin da shine kafin nutsuwa da shi shi amfanin ilimi kenan duk waɗannan fahimtar da kake ji ana faɗa ai mai faɗan za ka samu akwai abin da shi shi ya fi gamsuwa da shi muna faɗansa ne wannan ababin ilimi ba ababin rudarwa ko kuma abin ba dole mutum ya kasance yana da abin da shi ya fi gamsuwa da shi shi ne ka ɗauka daidai duk abin da ka ɗauka shi ne daidai to idan ka ɗauke shi a kuskure ne a fahimtar ka to in har ka aikata shi kuskure ka aikata dan shi ne fahimtar ka abin da muke cewa shi ne wani in ya shiga halin kakanika yana neman mafita to shine sai irin wancan sabani ya masa amfani amma ba wai kai ka dinga abinan kana gani ka san kuskure ne a fahimtar ka amma saboda wata fahimta ba kuskure bane kawai ka rafta shi haka ne ya zama wasa da addini yau Allahu ala to ina so mu takaita dai na eh mm mm bai samu raka a ko ɗaya ba aha eh na eh shi kuma lokacin ya riga ya tashi eh a ya ce idan har mutum ya riga ya tashi a wancan misalinmu na wadda aka manta raka a ɗaya a sallah da liman ya yi sallama shi sai ya miƙe da ya miƙe sai ake tuna wa liman da liman ya tuna sai ya miƙe shi ma za a ƙaro raka ɗaya shi kuma wancan already ya ci gaba da karatu sai ya dawo ya zauna ne sannan ya tashi ko kuma tashin da ya wancan ya isan masa da mu ce tashin da ya wancan ya isan masa ai ya tashi ne zuwa raka'a ya sha bamban da wanda ya tashi zuwa fita na faɗi wannan ka ɗauki wannan ne daga bayanin da na na yadda manzon sallama ya sallama ya tashi ya fita ai wannan tashin da ya tashi ne na fita ba tashi ne na zuwa raka'a ba shi yasa in ya dawo zai zauna a zaune sannan ya tashi shi kuma nan tashin da ya dama na zuwa raka yi na haka sai liman sai in ya miƙe kawai shi kenan sai ya jona kawai ci gaba da bin liman eh Allahu alam na'am wala ita ce wannan tambayar taka masha Allah in ya zo ɗaya kenan na haka mun samu ƙarin ɗaya na'am eh Mm. eh mm. mm. mm. Na. Mm. Mm. Mm. to duk da wannan tambaya ta ka tambaya ce da ya kamata zama a kotu ne ba a majalisi ba saboda akwai tambayoyin da na shari'a ne ba na fatawa ba ce kawai musamman tambayar take da alaka da wani daban ba kai da kake tambayar ba ko da an gaya maka ma ba lallai ne ka iya canza masa ra'ayinsa ba irin wannan sai hukunci ne kawai yake canza shi to abinda zan ce maka anan shine magana ce yake akan wata an yi kyauta ne wanda yayi kyauta ya bai wa yashi kyauta ko yashi ko wace ce ko jika ne ya ba da yarsa kyautar gida yana gidan bai fita ba to sai ta riga shi rasuwa ita ma tana da yaya ta haifi yaya sai ta riga shi rasuwa bayan ta rasu sai shi ma ya rasu sai aka zo maganar gado wa gidan na waye wa za a gada a cikinsu to shine sai aka samu fatawar cewa ai gida nasa ne ba na yarsa ba ne tun da bai riga ta mutuwa ba ko bai fita daga gidan ya bata ba don haka ba ta mallaka ba to anan ana komawa babin kyauta ne yaushe ne kyauta take tabbata tabbas a shari'a kyauta tana tabbata ne da karɓa idan aka yi kyauta amma ba a karɓa ba sai mutuwa ta shiga tsakani kyauta ta ɓaci ko shi wadda ya kyautar ya mutu kafin wadda aka bashin ya karɓa ko kuma shi wadda aka ko shi wadda ya bayar ɗin ya mutu kafin wadda aka bashin ya karba kowaye a cikinsu ya mutu kafin karba to kyauta ta rushe sannan ana iya fasa ta idan karbi dan ba a karba ba tun yana iya kyauta ya fasa ta matukar wadda aka baiwa bai karba bai bata shiga hannunsa ba to abin da malamai suke cewa shine shi wannan shiga hannun ya danganta da irin abin akwai abin da karbansa shine ka karbe shi a hannu yanzu kamar waya kamar riga karɓar shi ne karɓa a hannu kuɗi yawo malam kuɗi karɓar su shi ne karɓa a hannu su shiga hannunka ko ba haka ba yanzu in wani yanzu in wani ya ce ya ce ya ce ya aika ce a baka miliyan ɗaya kafin mai kawo makan ya zo su yi rasu kaga kyauta ta rushe yi kyauta ta rushe sai a gaya magadansa in sun ga damar su yi maka kyautatta tunda ta fita daga daga cikin dukiyarsu shikenan su yi maka kyautatta in ba su ga dama ba amma ya ta cikin dukiyarsu kyauta dai da baban su ya ta rushe almuhim malam abin shiga hannun mota shine me a baka makulli ko takaddun ta fa shiga hannun gona fa takaddu shiga hannun gida fa takaddu to sai mu ce yanzu da ya ce ya ba ta gida ya ba ta takaddun gida ya ba ta takaddun gida ta karba ta yi godiya to ta karbi gida ta karbi gida yanzu ba ba fitarsa daga gida shine karbanta ba ai ba magana ake na, na fita ba magana ake na karba menene yake daukan sunan karba an fahimta yawa abin da yake daukan ina zuwa abin da yake daukan sunan karba shi ake dubawa kuma kowane abu da irin me da irin abin da yake daukan me sunan karba irin wannan mas'alar ce sa nake ce maka yanzu wannan na faɗa ne kawai don wasa kwakwalwa amma ba mas'alar mu ce anan ba kuma ban ce a ɗauki fatawata a je a ɗora a kai ba abin da nake cewa shine a ɗauki maganar in ba ta yi ba a kai ta kotu amma fatawa ba za ta yi aiki a cikin irin wannan abun ba now shine hauzin ai ai hauzi shine karba hauzi shine karba ai asalin magana da nake ta yi karba karba shine housing inda da ku nake magana da Hausawa shi yasa ba kira shi hauzi ba amma karban kenan hauzi akwai abin da housing sa ka rike shi a hannunka akwai abin da housing sa ka karbi makullin sa akwai hauzi karban takaddu akwai hauzi godiya ko ba haka ba akwai hauzi godiya yanzu haka zo aka bai wa mutum mata me hauzi shine godiya ko ba haka ba idan aka ɗaura aure idan aka ɗaura aure aka ce na aurar maka me hauzin aure na karɓa ba ɗaukan amarya ba na karɓa shi ne hauzi da haka ko an ɗauki amarya ku ba ɗauke ta ba matarsa ce haka komai da irin hauzinsa Allahu alam subhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik